بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان الحديث حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى يا زنتدمو آه قال اخبرنا شعيب يتشي شعيب يا زنت يا غايا منا قال اخبرنا ابو الزناد ابو الزناد يا غايا منا عن عبد الرحمن يا كبر عبد الرحمن العارج اه باشي بني حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى يا زنتدمو قال يتشي حدثنا حسين بن الحسين حسين او حسين يا زنتدمو قال يتي حدثنا ابن عون دان عون يا زنتر دمو عن نافع يا كربو daga nafi'in shi kuma ya karbo daga abdullahi dan umar qala yace manzo Allah yace Allahumma barik a barik fi shamina Allah ka sa albarka a cikin shamu din mu wa yamanina wa fi yamanina da yaman din mu qalu sai sahabbai suka ce wa fi najdina da najin ɗinmu ma kada sai ce hunaka zalazilu ai daga najadu ne za a samu girgiza ta zukata za a samu girgiza ta zukata ma'ana za a samu fahimtoci wa'inda za su zo su girgiza zukatan bayin Allah to kaga a can aka haifi Muhammadu bin Abdul Wahab a can aka haife shi wa biha yaqlu qarnu shaytan kuma kahon shaytan a can zai hudo to kaga wannan kamar yadda na tunatar da mu cewa girgizar kala biyu ce girgiza girgiza ta ƙasa da kuma girgiza ta zukata yawwa a ita najadu gari ne kafin wannan manzo Allah wannan maganar a kanta to akwai wani abin da ya faru a kanta gari ne mai mutane masu hankali kuma masu muru'a to sai mutanen makka suka tsananta wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka ce lamarinsa ya kai masu iyaka ya kamata su zauna su yi shawara ta ƙarshe a kan annabi sai suka ce za su zo a darun nadawati gidan da kakansa ya gina ya kafa shi shine majalisa ta shawara ta shawa. to sai aka sa doka wajen wanda zai shigo gidan na farko dai duk wanda bai shekara arba'in ba fahimtarsa ba ta nuna ba kada ya shigo sai ɗan shekara wanda ya kai shekara arba'in zuwa sama kuma sai manyan gidaje na makka su ake nema to ana nan an soma shawara sai ga wani tsoho ya zo zai shiga sai masu gadi suka ce a'a malam abul hakam ya hana ya ce kan mu bar kowa ya shiga ce haba 'yan samari ku banni na san abin da za a yi shawara shi ya kawo ni zan ba da gudunmuwa malam ba za ka shiga ba mu doka muke muna bin doka ne abin da aka gaya mana shi muke aiki da shi to sai abul hakam abu jahil sai ji hayaniya sai ce da Allah ina zuwa bara in ji na ji hayaniya ban san ko menene ba sai ya fito ce kai menene kun dame mu da hayaniya yace wannan tsohon ne ya zo yace wai lola ala dole sai ya shigo sai abu jahil sai ya dube shi da kyau sai ce eh wannan tsohon na jadu ne ku bashe shi to ai asalin magana kenan yace tsohon na jadu ne ku bashe shi shigo saboda mutanen na jadu da mutane ne masu basira in dai ana magana ta, ta basira to in aka gansu sai a sai a ja su a jika yace a ku bashe shigo tsohon na jadu ne to da ya shigo sai abu jahil ya gabatar da shi ya ce to jama'a wannan muhimmiyar shawara da za mu gabatar mun samu bakuncin wani tsoho daga najadu saboda haka zan ba shi dama ya shugabanci wannan zama saboda yadda aka san mutanen najadu yadda suke wajen kaifin basira ana son a shirya kitimirmira shikenan ya zauna kan kujerar shugabanci sai wani ya ce ciyaman ina da shawara ya ce to ba me yi shawararka ya ce ni abin da nake gani tun da muhammadu ya matsa mana sai mun bauta wa allah shi kadai sai mun karanta alkur'ani sai mun yi sallah sai mun daina shan giya an daina zina an daina caca to mu ba za mu lamunci wannan ba shawara ta abin da za mu yi da shi mu gina ɗaki mu sa Muhammadu ciki ba ƙofa ba taga to kaga idan zafi ya dame shi shikenan sai mutu mun huta da shi sai a shaidan abun nan abun nan tsohon na gado sai ce kai dai ko kiwon awaki bai kamata a baka ba a makka balantana a sa ka cikin shugabanni kai baka san muhammadu abin da ya sa bai samu nasara ba saboda danginsa ba su goyi bayansa ba ne amma a ce gashi suna ji suna gani muhammadu yana ciki kuma su bari har ya mutu sakarkari ne su rusawa za su yi su ba shi goyon baya su taso su yaƙe mu wannan ba shawara ba ce sai wani ya ce ciyaman ina da shawara ce to me shawarar ka ya ce ni abin da nake ganin za a yi kawai mu samu raƙumi zautacce guda biyu zautattun raƙumi guda biyu ɗaya mu ɗaura masa ƙafa da hannun muhammadu wannan ma mu ɗaura mu sai mu kora su kaga da sun tafi sai su kashe shi kaga idan suka kashe shi kaga mun huta sai tsohon najib ya ce kai ma a makka bai kamata ko kiwon awaki a baka ba domin ka ba ta caji kai baka san daɗin bakin muhammadu ba wanda awaki dabbobi ma suna jin maganarsa ka sani idan aka tafi su tsaya dabbobin ya yi masu magana su ya kwance kansa kuma ya hau ya tafi ya samu wasu mutane can a zo a yaƙi makka wannan ai ba tunani ba ne ce wannan ba tunani ba ne wannan shawarar ba ta yi ba can sai abul hakam abu jahil sai ce ciyaman ina da magana ya ce to abul hakam ya ce ni abin da nake ganin za mu yi wa muhammadu abu ɗaya ne ya ce to mine ne ya ce mu duba gidajen da muke da su makka mu ɗauko zaratan samari ɗaya-ɗaya mu samu saiful yamani takobin da ba a ci masa tauri mu ba kowanensu ai mun san kullum muhammadu su ya fito sallah sai mu jera su a ƙofar da yake fitowa yana fitowa sai su yi masa mutum ɗaya kaga mutum ɗaya a kashe ƙarshe abin da za a nema sai a nemi diya ta mutum ɗaya sai mu tattara mu ba da diyan mutum ɗaya magana ta mutu sai shaidan ya tashi tsaye yayi tafi yayi tafi aka yi tafi ya ce wannan shawarar ta abul hakam ita ce shawara ita za a yi to shikenan aka tashi za a yi haka da daddare an samu waɗannan samarin duk an ba su takubba sun tsaya a ƙofar gidan annabi mala'ika sai Allah ya turo mala'ika jibril ya ce da shi Allah ya ce in gaya maka ga abin da aka shirya ga abin da aka shirya ga abin da aka shirya amma ka fita idan za ka fita ka tofa musu yasin zuwa la yubsirun in ka tofa musu wannan ka karanta ka tofa duk Allah zai sa musu bacci to da manzon Allah ya tinkaro sai ya karanta sai ya tofa musu duk sai suka kama bacci tabbacin sun yi bacci sai manzon Allah ya iya danki ƙasa yake zubawa akan kowa akan kowa akan kowa akan kowa haka ya wuce suna bacci ya je ya yi sallarsa ya samu sai dai abubakar suka fita da suka fita rana ta yi gajagar irin wajen karfe tara da rabi zuwa goma ɗin nan har ma zafin rana ya so sa su gumi wani ya zo ya dinga taɓa sai na kai kai fita lafiya lafiya me ka ku nan ne ya ai muhammadu muke jira ya fito mu kashe shi ya ce wani muhammadu ba ku ganin rana muhammadu ai ya kama gabansa to shine sai suka tashi a firgice suka je aka gaya wa abul hakam abu jahi aka ce ranka yadda abu ya ɓace ce me ya faru ce ai muhammadu dai ya gudu ya gudu kuna mi wallahi ai ranka ya daɗe mu dai wallahi ba mu ankara ba mu dai sai muka ji kawai muna bacci kuma muhammadu da ya zo ma dan ma wani wato ya ga cewa dai ya fi ƙarfinmu har ƙasa ya zuzzuba mana kowa a kansa da ƙasa sai da wani ya zo ya tada mu da kyar muka tashi firgigit ta sai abu jahil ya ce ana kiran gaggawa a darun na dawaci ana kiran gaggawa aka je duk wani babban mutum a ce kira ne na yanzu yanzu nan da aka taru ya ce to ga abin da ya faru Muhammadu ya gudu ko ba san inda ya tafi ba zai je ya jawo mutane a zo a yaƙe mu menene abin yi sai suka tsaya akan cewa to shi kenan yanzu a dokarsu ta ƙasarsu makka Muhammadu ya zama wanted ko dare ko bare a zo da shi kuma wanda ya zo da shi yana da raƙumi ɗari ja raƙumi ɗari ja a suna da bambanci kamar yanzu ni yanzu ban san motar da ta fi tsada ba da sai ce kamar mota wance da wance marsandi har yanzu ta fi tana gaba to to kamar marsandi ce da da na irin motar nan wacce ake da lada motar lada boko haba a wacce ake yin ta abin nan box waja box waja to kamar marsandi da box waja bambancin su kenan yawwa yawwa to to bambanci ya fito box waja da marsandi ai kaga da bambanci to haka jan raƙumi yake da da waninsa to da aka zartar da wannan shawara suraƙatu ya ji labarin sai ya zo ya samu ana zaune sai wani ya faɗi magana sai ce to sai ce da Allah jama'a zan shiga zan ɗan fito da Allah ina da wata bukata da ya shiga gida sai ya ce da baiwarsa kai wance ɗaura man doki ki fita da shi ta bayan gida kai shi waje kaza zan zo in same ki saboda wannan abin da ya ji yana son shi zai samu raƙumi ɗarin to saboda haka sai ya dawo ana nan zaune sai dai sake bagarar da mutane ya ce wallahi ina dai da wata bukata za- zan dan shiga dai cikin gida ya shiga ashe wuce ya yi can kawai ya hau doki sai ya zaga sai ya bi inda sun annabi suke yana ta tafiya yana ta tafiya an bazu ana ta nema ko ina can sai dai abubakar dama shi da suka tafi da annabi ya waiga gaba ya waiga ba ya ce abubakar me me kake damun kanka ne ya ce annabi bari ba ta kaina nake ba wallahi ni an kashe ni an kashe mutum ɗaya amma kai an kashe ka an kashe an kashe al'umma an yi wa al'umma asara to sai ya ga suraƙatu ya ce annabi ga suraƙatu nan fa ya biyo mu ya ce kyale shi kyale shi da ya zo sai ga shi ga su annabi tsakanin su ba nisa ya ce suraƙatu ina za ka ya ce muhammadu kaji kaji abin da aka yi gaskiya wajen ka na zo kai nake nema ya ce suraƙatu allah ba zai ɗora ka a kaina ba ya ce za ka koma ko ba za ka koma ba ya ce to ai muhammadu ya ce ka koma ya fi ma sauƙi ya ce to ya koma sai ya tuna da raƙumi ɗari sai ya dawo yana dawowa sai manzo Allah ya ce ƙasa kama shi ƙasa ta kama shi dokinsa ya nutse afafuwan dokinsa zuwa gwiwa suka nutse ya ce muhammadu na san wannan kai kai man wannan ya haƙuri don zumunci don kasancewa ta ɗan maka waye waye annabi ya ce to allah ya kyale shi sai dokin ya yaƙu- ya ya- ya yunƙura sai ya fito ya tafi sai ya tuna da raƙuri ɗari ya ce kai ai zan zama sakare wallahi da mutanen na samu kuma raƙumi ɗari yanzu yanzu na in zama tajiri sai ya dawo da ya dawo manzo Allah ya ce ƙasa kama shi ƙasa ta kama shi dokin nasa ya rinka nitsewa ya rinka nitsewa cinyoyin dokin suka nemi za su nitse ya ba annabi haƙuri annabi ya haƙuri sai ya yi abin nan ya ce suraƙatu in ka dawo wutar jahannama za ka wuce ya ce muhammadu ba zan dawo ba amma ina so lamarin nan na san naka Allah zai bayyana shi me za ka yi man alkawari ya ce suraƙatu me za ka ce idan muka ci kisra da yaƙi ka- kamban sarkin kisra aka ɗora maka shi ya ce ni ƙau- ɗan ƙauyen ƙayau ɗin nan ya ce kai fa za a ɗora maka shi ya ce to rubuta min wannan manzo Allah ya rubuta ya ce in aka ci kisra da yaƙi kamban a ɗora wa suraka shike nan ya ce to ni yanzu Muhammadu ka ci gaba da tafiyarka zan bagarar da mutane ba wanda zai nuho inda kake ni kaɗai na san inda kake a cikin mutanenmu ni ko ba zan faɗa ba kuma duk wanda naga zai yi nan zan ce ba nan wajen na gama da nan mu yi nan to ya zo kuma haka ya rinka yi manzo Allah suka ci gaba da tafiyarsu to to to wannan kaga anan abin da nake so in ce kaga shedan da ya wannan kamar da mutanen najadu to zan aka ce in ana son aka ce da mutum tsohon najadu to an gama zagin sa kada a ƙara komai in aka ce da mutum tsohon najadu saboda shedan yayi shiga irin tasu ya zo yayi wa addini ta'adi na'am باب قول الله تعالى وعل ويج وتجعلون رزقكم انكم تكذبون قال ابن عباس شكركم آه وتجعلون رزقكم ku kafirai kuna sanya madadin ku gode wa Allah kan baiwar da ya baku sai ku ɗauka ku ƙaryata wannan ku ce ai kaza ne ya ba ku ma'ana ba ku danganta baiwar ga wanda ya yi ta balantana ku gode masa sai dai ku ce ai abu kaza ne ya yi kaza to wannan da kafirai ake amma kuma yadda Allah ya mutane sai sun yi da gaske za su kauce wa camfi sai an yi da gaske za a kauce wa camfi saboda wani abu ne wanda yake ya manne wa mutane shi kuma Allah abin da yake so a mayar a mayar da komai wajensa in na neman tsari ne a nemi tsari da shi in na neman arziki ne a nemi arziki daga wajensa to amma ba a haka yanzu yanzu nan sai a ce ai saboda kaza kaza ya faru saboda kaza kaza ya faru to wannan sai dai waɗanda Allah ya tsare Allah ya tsare mu kada ma maganar mata su ji eh idan misalin kana zaune da mace aka samu ka zama mai kuɗi to da ka ɓata mata to gori za ce maka bayan duk da ni aka sha wahalar arzikin ba da ni ba ne ba arziki na ba ne waye waye to wannan shi ɗan adam baka manzo Allah ya ce baka raba shi da irin wannan champion su gara waɗannan su kafirai ne ba su da ilimin to amma in ka dawo wajen musulmin ma za ka samu irin haka حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك بي فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب آه حدثنا إسماعيل إسماعيل يا ذا تدموا ya ce malik ya zantar da mu shi kuma ya karɓo daga salihu ɗan kisan shi kuma ya karɓo daga abdullahi ɗan abdullahi ubaidillahi ɗan abdullahi ɗan utuba ɗan masa'ud shi kuma ya karɓo daga yazid ɗan khalid aljuhani ya ce manzo allah sallallahu sallalana mun yi sallah tare da manzon allah ya yi mana jagorancin sallah salatar subhi sallar asuba bil hudaybiya a hudaybiya ala isri sama'in ana ruwa aka yi sallar asubar kanat minan laili wato amen akwai danshin ruwa kanat minan laili wato ruwan an yi shi ne da daddare mai suna malam ko za ka ɗan matsa can yawa ɗan ƙarin tsan alaisa ina gaji ismaila yawa ɗan matsa yawa an yi ruwan ne a minan laili da daddare kanat minan laili ruwan an yi shi ne da daddare falan man sarafan nabi sallallahu alaihi wasallam to to da manzon Allah ya gama sallar a qabala ala nasi sai ya juyo wajen mutane faqala sai ya ce hal tadaruna ma za qala rabbukum kun san abin da Allah ya ce Ƙalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka sani Ƙala sai ya ce abinda Allah ya ce asbah min ibadi mu'minun bi wannan ruwan da nayi da daddare to akwai bayina da suka ba da gaskiya da ni wa kafirun akwai wanda ya butulce mun fa amma man qala mutanna bi fadlillahi wanda yace kai alhamdulillah kaga mun samu ruwa wallahi yanzu kaga sai mu je mu shuka ko kuma shukan mu za ta ji daɗi alhamdulillah mun gode wa Allah mun samu ruwa da fadal Allah da rahamarsa fa zalika wanda ya faɗi wannan mu'minun bi ya ba da gaskiya da ni kafirin bil kawakibi ya ya butulcewa wato tarmami yawwa wa amma man qala mutanna bi nau'i kaza wanda yace an mana ruwa da lokacin kaza bi nau'i alhamza ce ba aini ba in kace nau'u shine iri nau'u kaza amma nau'u shine lokaci yawa lokaci to an mana ruwa da lokaci kaza wa kaza fazalika to wanda ya wannan kafirun bi ya butulce man mu'minun bil kawakibi ya ba da gaskiya da tarmami wannan a ban sani ba ko yanzu mun daina mu hausawa idan ana ruwa aka yi ruwa za ka ji wani sai ce ayya ai ka san sarfa ai sarfa shi ta shigo ai ai ruwa sai sarfa ai dole a sha ruwa tunda an shigo sarfa to to ai kaga wannan ko kuma ai harsance ko jabha har yanzu ko to ya kamata da Allah a daina yawwa alaji ai ka san watan August ne yawwa watan August eh za a ce ai ka san August ne sai an sha ruwa haka yake to wannan abin ba gaskiya bane to tambayar da za a yi sahara su ba su da ogas ai ogas yana zuwa to dan me idan ogas ne yake ruwa bai yi ba a sahara wajen da suke da snow ba suke da kankara su babu babu ogas to saboda haka wannan shine abin da shari'a take so a gane a kafircewa waɗannan ababe a bawa mai aiki aikinsa shine Allah yawwa to a daina cewa ai ka san ogas yanzu aka tunda an shiga to za a sha ruwa balantana in an yi ruwan a ce ai ka san ogas ne ai dole haka za a yi ta hakuri na'am na'am na'am to to to duk wannan duk wannan ba daidai ba ne saboda Allah shi abin da yake so a ban masa kayansa ne shi ke yi yauwa kamar yanzu a haka dai za ka ga dai mutane suna da irin wannan abin a cikin wani hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakunu nasu مجد بين فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوع كذا to wannan irin wannan magana ce dai irin ta ce dai akwai hadisin da yake cewa wanda musulmi ya rawaito ma an'ama ma ma un'imat ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqun minhum kafirina biha to wannan yana da kyau shi ma mu ji ma'anarsa ban yi wa mutane wata ni'ima ba face sai an samu wasu mutane sun kafircewa wannan ni'imar zan ba ku misali abinda ake so ga mumini idan sai zamanto buɗe kunnensa yana ji hankalinsa yana aiki zuciyarsa tana tare da ubangijin shi wannan shi ake so zamani Allah ne ke zuwa da shi amma idan mutum bai yi wannan ba abu ya zo bai awaitar da waɗannan gaɓoɓin nasa ba to abin da zai faru sai wata ni'ima ta zo sai ya butulce mata ko ya ƙi amfani da ita ko ya ƙi danganta ta ga Allah yanzu zan ba ku misali abin da ya faru shekarun baya wajejen alif ɗari tara da hamsin zuwa da hamsin da biyar ina san lokacin ne ai famfo ya soma zuwa eh a alhaji da awa ni nan alhaji hassan dai sai dai alhaji hassan mu ne yanzu ana magana shekaru alhaji hassan za mu bawa to to shikenan lokacin da famfo ya soma zuwa da lantarki ai kaga mutane wasu ba su awaitar da hankalinsu ba kuma ba su ainihin wato rataye zukatansu da ubangijinsu ba domin ba za ka zamanto kana hukunci da jahilci ka ce kuma zuciyarka tana rataye da Allah ba ba ilimi ba ne saboda haka mutane da famfo ya zo sai ya zamanto aka ƙi famfo saboda wanda ya zo da famfo wannan ba daidai ba ne abu mai kyau mai kyau ne kowa ya zo da shi abu mara kyau mara kyau ne kowa ya zo da shi yanzu misali daidai ne daidai ne don mutum yana ambatan Allah a ce a kyamace shi maganar ta fito yanzu ƙwarzaba da haddaba da kyarar da ake wa 'yan ɗariƙa akwai abin da suka zubar wa wani akwai wani saɓan Allah da suke yi saboda ambatan Allah ne da suke yi to abin da mutane ba sa ganewa a nan shine kamar yadda na faɗa abu mai kyau mai kyau ne kowa ya zo da shi abu mara kyau mara kyau ne kowa ya zo da shi mun manta da shaidan lokacin da aka sa abu huraira ya tsara abincin sadaka shaidan ya zo zai yi sata abu huraira ya kama shi na ɗaya ya yi masa magiya ya ce ba zai koma bai ɗauki abun ba ya ce ba zai dawo ba kashe gari annabi da ya je da abu huraira ya je gaida annabi ya ce abu huraira ya wajen abincin musulmi ya ce annabi ai yana nan lafiya lau ya ce to ya kai da bakonka jiya in gaya maka yadda kuka ko kuma za ka gaya min ya ce annabi gaya min ya ce ai can salamainin dare sai wani ya zo ma da buhu zai ebi abinci sai ka kama shi ya marairaice maka ya ce wallahi yana da ci ma zaune ne yana da yara ne waye waye ya yi haƙuri amma tun da haka ne ya yi haƙuri tun da ya ce sai ya kai shi wajen annabi kada ba zai dawo ba ya ce ba haka kuka bai ce wallahi annabi haka muka ya ce to ƙarya yake zai dawo gobe goban kuma ya dawo suka yi haka da abu huraira ya je gaida annabi ya ce yaya mutumin naka in gaya muka yadda aka yi ko za ka gaya ce annabi ai sai ku gaya man ya ce ga yadda aka yi ce wallahi haka aka yi ya ce ƙarya yake zai dawo ran na uku ya dawo abu huraira ya ce kaga kakkame da ni mutumin banza yau duk tsiyarka sai na kai ka wajen annabi ya ce to kaga tunda abin ya zama haka i haƙuri zan gaya maka wata addu'a in dai ka yi ta ba abin da zai same ka da daddare amma da sharaɗi kakka kai ni wajen annabi komai ba zan sake dawo maka ba abu huraira ya auna ya auna yace to shikenan ga min addu'ar yace in za ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi ba abin da zai same ka kashi gari ya zo wajen abu huraira ya zo ya gaida annabi sai ya ce yaya bakon naka ya ce annabi ai kaji kaji yadda muka yace gaskiya ya faɗa amma ƙarya yake ba ba gaskiya ya faɗa cewa in aka karanta ayatul kursi haka ne amma ƙarya yake sai ya sake dawowa ka gani a nan me nake so in bayyana abu mai kyau kowa ya zo da shi sunansa mai kyau gashi shaidan ya zo da ayatul kursiyu ya bayar annabi ya ce haka abin yake gaskiya ne to balantana jikan shehu jikan manzan Allah sharifi makarancin alkur'ani malami natsatsen mutum maftuhi ya zo da abu kuma a zo a ce shi ne dalilin da zai sa a ƙwarzabi mutane ba su zuba ba su ɗarar ba ai abu mai kyau sunansa mai kyau na biyun abin da nake nufi da wannan maganar bature kafiri ne lalle haka yake to amma ba a ce in kafiri ya zo da abu mai kyau kada musulmi ya aiki da shi ya amfani da shi ba ba a faɗi wannan ba ta ina Allah ya nuna mana wannan ne ta inda yake cewa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum eh kaga inda ana so a yanke alaka tsakanin mu da kafirai ne gaba daya sai a ce ba ku ba su to amma an ce abincin su halal ne wajen ku abincin ku halal ne wajen su kwa iya auren matan su amma kwa iya auren eh mata waɗanda suke kafirai eh ta ai kaga wannan ba wai an raba alaka tsakanin musulmi da kafiri bane sai dai idan kawai an samu me kafirin da ya ce ba za a yi addini ba ba a isa a bauta wa Allah ba wannan kuma sai a ce da shi maganar tasa ba haka take ba yawwa to saboda haka idan bature ya zo da famfo bai kamata a samu hankalin musulmi ya ce ba za a yi amfani da shi ba idan ya zo da lantarki bai kamata a samu hankalin musulmi ya ce ba zai amfani da shi ba amma ai an yi wannan anan an yi wannan anan idan mutum aka sa masa famfo a gidansa abokanansa wajen hira za a sai a dinga cewa wane kaji musibar da ta samu wane ce me ya faru an sa masa famfo ce famfo kayan kafiran to Allah ya sa mu cika da imani an yi wannan anan amma aka zo aka ci gaba da wayar da kan mutane alhamdulillah yau gashi salula da ta zo ba wanda ya ja eh ba wanda ya ja salula da ta zo to haka ake so musulmi mu ya fahimci cewa abu mai kyau mai kyau ne kowa ya zo da shi abu mara kyau mara kyau ne kowa ya zo da shi yawwa to sai wanne babun لا يدري متى يجيء المطر إلا الله wannan nuna za ta yi babe zai bayani akan cewa ba wanda ya san ba wanda ya san yaushe za a yi ruwa sai Allah Waƙala Abu Huraira Abu Huraira ya ce ya karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi abubuwa abubuwa guda biyar la ya'lamuhunna illa Allah ba wanda ya san sai Allah حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر الحديث أه حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف يا زن تدمو قال حدثنا سفيان سفيان يا زن تدمو عن عبد الله بن دينار يا كبر عبد الله بن دينار عن ابن عمر يا كبر ابن عمر قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إلى دام يستبت قريش ياتي miftahul ghaibi mabudin gaibi hamsin guda biyar ne la ya'lamuha ba wanda ya santa illa Allah sai Allah to anan la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya santa sai Allah to sai ka ƙara da sai dai wanda Allah ya sanar da shi shine cikon karatun la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya santa sai Allah sai ko wanda Allah ya sanar da shi عالم الغيب لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله saboda kaga kenan ashe gaibi Allah shi ya san shi ba shakka akan wannan amma yana sanar da wanda yake so a cikin bayinsa yawa kuma mu gane cewa sanin gaibi ba wai shine cinyewa ba a'a rashin sanin gaibi wani lokaci rahama ce alkhairi ne ina san alal na tuna da wani wata hikaya da na ta bamu wani sarki ne aka yi sai ya kamu da rashin lafiya ta jiki ya zama jikinsa kullum yana haɓaka yana haɓaka yana haɓaka abin ya dame shi To, sai aka ya ce a samo mai magani, aka rinka kawo magani, aka rinka kawo magani, ya sha har ya gaji da shan magani. Sai ya ce da fada sai ya ce, kai, ina so in sanar da ku na gaji da shan maganin nan, wanda duk ya zo da magani ɗayan biyu ne, in ma in warke in ba shi duk abin da yake so in ma in kashe shi in ban warke ba to to shikenan sai wani mutum sai ya samu labari sai ya zo ya ce ai shi yana da magani aka ce rufawa kanka asiri ya ce a ba magani ba ne ina da shi aka ce idan fa sarki bai warke ba mutuwa za ka yi ya ce na yadda a kai shi wajen sarki aka ce ranka ya ga wani ya ce yana da maganin ciwon da yake damun ku ya ce to kun gaya masa sharaɗin mu aka ce ranka ya an gaya masa sai ce to shi kenan sai ce to ranka ya maganin nan kafin bayar ina da sharaɗi ya ce me sharaɗinka ya ce za a fita a banni daga ni sai sarki minti ɗaya tak daga ni sai sarki amma minti ɗaya tak nake bukata kenan fadawa suka duba suka ga dai ko da ƙarfin to ba abin da zai wa sarki cikin minti ɗaya to sai aka fita da aka fita sai ce sai je kusa da kunnen sarki sai ce ranka yadda saura kwana arba'in ka mutu amma ka a gaya kowa to shi kenan ya koma wajen zamansa minti ɗaya ta cika sai mutane suka zo aka shigo sai ce to ga wannan in sarki zai ci abinci a sa masa wannan in sarki zai wanka a sa masa wannan kuma a dinga yi wa sarki hayaki da daddare shi kenan aka yi kwana ɗaya sarki kullum abin da ke tunaninsa saura kwana talatin da tara saura kwana talatin da takwas saura kwana talatin da bakwai saura kwana talatin da haka dai haka dai yana kirgawa har ta kai gobe ne kwana arba'in saboda haka ya ce to da safe ne ko da yamma ne wani ƙarin firgici kafin wannan muddar sarki ya zabge ya zube ya kaɗe ɗin ya rame to shi kenan ran kwana arba'in ta cika ya ce to yau ne fa a zahar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi isha'i ta yi ya ce to ko tafiya asuba ce har dai aka yi asuba gari ya waye arba'in da ɗaya fada ta cika sai ce aje a kira musu mutumin nan yana shigowa sai ce jama'a ai man godiya wajen sarki ya jikin sarki aka ce a jiki yayi sauki ai jikin sarki yayi yayi kyau to anan a ɓoye gaibi ba alheri ba ne to saboda haka sanin gaibi ba wai shine cinyewa ba yawwa ba shine cinyewa ba amin amin ya ce a mabuɗin gaibi a muhammad ɗan yusuf ya ce sufyan ɗan abdullahi ɗan dinar ya ji daga sai dai abdullahi ɗan umar ya ce manzo allah sallallahu ya ce mabuɗin gaibi biyar ne la ya'lamuha illallah ba wanda ya san sai allah sai kuma wanda allah ya sanar shine nace a ƙara da shi la ya'lamu ahadun mata ma ma yakunu fi gadin me zai faru gobe ba wanda ya sani amma mu lura da abu ɗaya anan za ka iya an baka dama a matsayinka na, na, na mutum ka ce gobe zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kana da wannan damar yau a matsayinka na mutum ka iya kai wannan amma me zai wakana baka sani ba baka sani ba dan ta yiwu a wayi gari Allah ya ɓoye wani abu sai da safe zai bayyana shi wanda zai hana ka yin abin da ka shirya to to kaga wannan yana daga cikin abin da Allah yake magana akan wannan kada mutum ya ruɗu da wannan a nan nake tunawa da wata magana da Shehu Ibrahim ya gaya wa Shehu Abdullahi Yes da kuma Shehu Tijani Yes kowanensu ya gaya man kowanensu ya gaya man cewa ga yadda shehu ya gaya masa cewa ashtabir rahata an komin kamusa hayatika ma'ana kana da damar da zaka ce zan yi kaza gobe karfe kaza zan yi kaza karfe kaza zan yi kaza jibi zan yi kaza karfe kaza gata kaza gata kaza za ka iya ka shirya program naka na wata ko na shekara ma duk za ka iya ka yi wannan ya halitta ba yi illa ba shehu ibrahim to a nan ne yake cewa idan kun tsara wannan tsarin gobe zan yi kaza karfe kaza zuwa kaza zan yi kaza to daga kaza zuwa kaza zan huta daga kaza zuwa kaza zan yi kaza daga kaza zuwa kaza zan yi kaza daga kaza zuwa kaza zan huta jibi zan yi kaza haka haka haka haka yace to duk inda ka sa zan huta zan huta tsoke sai wani aiki a wajen domin duniya ba hutu yawwa duniya ba hutu gidan aiki ne Allah cewa wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki wannan maganar da Allah ya faɗa ba kunnan ɗan adam bane kawai ya ji ta duk gangar jikinsa ta ji ta saboda haka za ka iya cewa ɗan adam hutu a wajensa canjin aiki shine hutu to ai yanzu misali ai ana ganin kamar bacci shine hutu ko to idan kai awa takwas ko tara kana bacci ta goma ya za ta kasance jikinka ciwo za ka yi ka gaji dole ka tashi kaga ka gama wani aiki ka tashi za ka kama wani aiki ashe aiki kake to yaya lokaci da ɗan saura to babu wanda ya san la ya'lamu ahadun ma yakunu fi gadin ba wanda zai san abin da ke gobe wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham ba wanda ya san abin da ke mahaifa wani zai ce da ni ah to ai malam ana sukai ne ko to to tambayar da nake a tambayi wanda zai yi sukai ne wannan da ka gani wannan matar eh za ta haifi ɗa mace ko ɗa namiji to dan Allah shekara nawa ya macen za ta yi shi namijin shekara nawa zai yi za a bada ansa menene arzikin ita wannan macen waye mijinta a ina ne za ta mutu shi wannan idan namiji ne shekara nawa zai yi me aikin da zai yi kaga wannan a bawa Allah kayansa wannan sikainin da ake yi a ga alama shi sikainin alama ce kawai ba wai sanin actual din abin da ke wajen ne ba kamar masu focus ne a ce gobe ana ji waje kaza za a yi ruwa za a yi wannan focus ne alama suke gani ita kuma alama takan zama holoko alama takan zama holoko holoko shine hadarin kaka wala ta alam nafsin rai bata san ma za ta taksibu gadan me za ta tsorurta ba gobe wa ma ta dari nafsin rai bata san bi ayi arzin ta mutu a ina ne za ta mutu wa ma ya dari ahadun ba wanda ya san mata ya ji ulmatsar yaushe ruwa zai zo idan ka ce masu focus suna faɗa gobe in Allah ya kai mu garin Kano za a yi ruwa mai kaza kaza kaza garin kaza za a yi kaza to tambayar da za a yi ka tambayi masu focus din galan nawa ne ko drum nawa ne a bawa mai aiki aikinsa Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين